الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih alƙira'atil mutawatira wa shazza bil ulumin lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 106 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a farkon suratul qasas amma kuma wato sai mun yi bayani a aya ta ƙarshe ta cikin suratul namli wadda mun manta akwai sauran bayani a ƙarshen ta wanda ba mu yi ba shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah sayurikum ayatihi Allah zai nuna muku ayoyin shi nan ayoyi suna iya ɗaukar ayoyi shar'iyya waɗanda yau da gobe tunda suratul namli makkiya ce kina ayoyi za su ci gaba da sauka koko Allah zai nuna muku ayoyin shi alkauniya waɗanda na duniya kenan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq to fa ta'rifuna hadha ku santa sai dai abin da ya saura imani bayan sani wani ya sani ya ki sanin wani kuma ya sani ya karba Allah ya sanya mu daga cikin masu karba wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba marabkani game da abin da kuke aikatawa an gane ko yawwa imam hafs rawi na asim al-kufi da imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madani yani da ibn amir ad-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta amma ta'maluna bil khitab kenan da ta'un an gane ko to sauran kuma sun karanta wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'maluna daga abin da suke aikatawa to ita amma ta'maluna tana daga alaka ne da sayurikum zai ga nuna muku kaga uslubul khitab ne amma ta'maluna ko ya zamanto uslubi ne na at-ta'zim girmama wanzo sallallahu alaihi wasallam ba a ce amma ta'malu ba ko kuma a'a saboda manzo yana tare da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam an kace amma ta'malu shi kuma amma ya'maluna an gane ko ana iya ɗauka shi iltifati ne an kai an gane ko an ka ce kul ka gaya musu wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna su kafirai Allah bai zamar bukani abin da suke aikatawa ba kenan nan musu ma cancanci ba ma sai an dauke su wani abu ko kuma a'a amma ya'maluna saboda uslubi na abin nan na ghaiba ya gabata man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idin aminu wa man ja'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar to su wadanda aka ce kubbatu wujuhum fin nar wama Allahu bighafilin amma ya'malu ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam to suratul qasas an gane ko al qasas al qisas jam'i ne na qissa an gane ko al qisas jam'i ne na qissa qisas qissa kenan da kafin tana da kasa nan ko alqasas ba jam'i ne na qissa ba an gane ko yana iya daukan masdar fartadda ala asarihima qasasa ba da labari kenan gakkace su da qissoshi aran ba to bismillahir rahmanir rahim tasimim da ba mun ce da namli da shu'ara'i da kasastu suke da tasimim naml ita ke da tasin babu mima harufa ne wanda suke nuna mu'jiza ta alqur'ani wato larabawa suna tuhumar manzo sallallahu alaihi wasallam shi zo da alqur'ani sai aka ce aka bude da nan harufa don su gane cewa alqur'ani nan da harufan da suka sani ne ya sauka in gaskiya ne su hada su su zo da alqur'ani tilka ayatul kitabil mubin waɗannan sashen ayoyin littafi ne wanda yake bayyanan dai kan ba da rufin dukkan ayoyin alkur'ani bari gaba daya sashi ake nufi al-idafa lit-tab'id mun gano nan ko al-mubin wanda yake bayyanan ne zahiri ko kuma al-mubin mai bayyana ƙarya da gaskiya in ya zama to mu daga abana ne al-muta'addi Allah ce natlu alayka an-nunu lit-ta'zim muna baka labari min naba'i Musa daga labarin annabi Musa don ba duk labarin annabi Musa an ka bayar ba wuraren da akwai Ibrahim wa fir'auna da kuma labarin fir'auna bil haqqi da gaskiya li qaumin yu'minun da mutane suke da imani suke yin imani bil haqqi nan da gaskiya ba yana nuna sauran wuraren da ba kawo bil haqqi ba Qur'ani ba gaskiya ba na haqqa bil ta'kidina inna fir'auna sai Allah ce to shi fir'auna an yi sabani shin fir'auna sunan shi ne ko sunan sarki ne kamar a ce sarki an gane ko shi yasa ake kiran su alfara'ina jam'in fir'auna wasu ka ce sunansa ne wasu ka ce a'a alfara'ina suna ne na duk wanda ya mulki misra sunan shi na asali ri'misisa alrama haka sun ka ce to mu dai babu ruwanmu sunan shi na na asali sunan masarautar na ko ko sunan masarautar na daga bayan sa maka ne duk dai gare shi ta ƙari ala fil ard Allah ce inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi ba bakire a bayan kasa ala in ka dibi rubutun ta an rubuta alif mai kamar sanda yayi sama to duk fi'ilin da kaga mazin shi an yi mai alif ta yi sama mudari'in shi wawan yake dauka in kaga an yi alif an yi ta mai fifa iya kuma su baya wanda adda kama da ya'un to tana nuna maka mudari'in shi ya'un yake dauka kaga in an ka ce ala sai a ce ya'lu ghaza sai a ce yaghzu an gane ko amma in ka ce rama alif kishi mai kawai sai a ce yarmi ka rike ga ka'ida arama fir'auna yayi bayan kai fil ardi a bayan kasa nan kasa ta misra ake nufi don fir'auna ba mulkin duniya yake gaba da ba waja'ala ahlaha sai fir'auna ya sanya mutanen wannan kasar shiya'an jama'a jama'a ya rarraba su an gane ko Allah ce ya stad'ifu ta'ifatan minhum yana raunanar da wata jama'a daga cikinsu wannan akwai wani darasi da mun ka gabatar a gidan TV tele na duniya da yake nan Niyami shine cewa kan siyasoshin duniya ko siyasun duniya yadda ake tafiyar da duniya to wannan mawdu'i mun yi karatu kamar kusan goma sha hudu mun fara bayani kan shi ne a Bonferai muka yi karatu ko guda ne ko biyu kan wannan muka faɗi abubuwan muka ba da kanun labarai a can tele duniya kuma muka zo muka ɗan kwaɗi muƙaddima an gane ko to amma karatun yana buƙatar a faɗaɗa shi zuwa gaban Allah ba mu iko za a faɗaɗa shi an gane ko an kai karatu goma sha hudu a tele duniya to na alafil ardi shine ma masu fassara suke fassara shi da yayi girman kai ya zan ɗan kama karya shi ne ake kira dictature da faransanci an gane ko sannan waje ala ahlaha shi'an ya mai da jama'a su daban-daban ya stad'ifu ta'ifatan minhum ita ake kira siyasatu farriq tasud ka rarraba kanun mutane in kada son ka jagoranci ce su farriq ai farriqin nasa tasud asalin shi tasudu ne to da yake majzumi ne da farriq fi'lu amr an gane ko koko zaman to wajen malaman usulul fiqh suke cewa majzumin ne da fi'il shart mahdhuf in tufarriq hum tasud an gane ko diviser pour régner ko kuma diviser pour mieux régner an gane ko divide and rule divide the english diviser kenan and rule dan ka jagoranci mutane to a shan fir'auna kahin nasaru su ko turawa su kawo ga siyasa fir'auna ya yi amfani da wannan siyasa sai Allah ce to yuzabbihu abna'ahum yana yanke ƴaƴansu maza nan an yi isnadin fi'ilin zuwa ga fir'auna don shi ya bada izini ba shi ke duka yuka duka yuka rushe yanka su ba wa yastahi nisa'ahum yana rayar da mata ba ana yana busa musu ne ba a'a yana barin su a raye wannan ita ce ake kira wato na farko nettoyage ethnique at-tathir ko ko siyasatul ibada ibada nan ba da ainun bane da alhamza ibada shine hallakarwa da alhamza ne kidan fir'auna ya hallakar da ƴaƴan bani isra'ila kaga ta zan nettoyage ethnic kuma na al'umma wata al'umma ce ya hanga sannan kuma ana kiranta siyasatul abin nan nettoyage ethnic ko extermination hallakarwa abu na biyu yudabbihu fi'li mudari'in yufidu at-tajaddud wa at-takrar fil awn tayyina shi kai yayi shekaru yana cin karen shi babu babbaka inji malam bahaushe an gane ko to nan kuma ana ɗauka at-ta'bid bautarwa saboda inda fir'auna bai fi karfin bani isra'ila ba da bai isa shi musu wannan aikin ba sannan kuma fir'auna ya yanke maza ya bar mata don mi don saboda mata su zamanto masu bauta in sun haifi masu kyau su aura ma 'ya'yansu da suke su an gane ko in kuma ba masu kyau bane su yi bauta su kuma maza ya yanke su dalilin yanke su kuma saboda bai son su yi karfi an gane ko to duka waɗannan siyasoshin ana iya fitar da su a ƙarƙashin wannan aya wasu suna faɗan me yasa fir'auna ya ɗauki wannan siyasa ga bani isra'ila wasu suna cewa bokayen shi ne suka buga mishi ƙasa suka gaya mishi cewa mulkin shi zai tafi ne a hannun wani yaro na bani isra'ila an gane ko to wannan isra'iliya ne babu wani dalili akan wannan kadiba can cikin tafsiri na imam al-qurtubi wa idna jinakum min ali fir'auna yusumurukum su al-adab amma abin da ya kamata mu fahimta su bani isra'ila suna da sifa guda biyu an gane ko waɗannan sifofin suna daga cikin abin da ke ja musu matsala duk inda suke a duniya a kowane zamani kuma na farko mutane ne 'yan kaɗan ba su da yawa saboda mutane ne waɗanda ba su yarda ba su cakudu da wata ƙabila ka gane ko ba yahudi bai zama ba yahudi sai kakan shi takwas sun zan yahudawa kakan shi hudu na uba ne ko na mahaifin shi da kakan shi hudu na mahaifiya ta sun yahudawa sai a aihe shi ba yahudi to shi abba yahudi shi yasa aqidar yahudanci aqida ce kuma jinsiya ce ba sa kiran kowa zuwa ga addini su sai da kaga wurin ibada na yahudawa ga wuri to akwai su a wuri synagogue ake kiran shi an gane ko sauma'a ake kiran shi shi yasa Allah ce walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u ko walaula dafa'ullahu an-nas asabanin kira'un mun gane wannan to shi yasa su a yahudawa inda za su kira ka ka shiga addinin su kai ba ba yahudi ba to wuta zaka kinan ba su da bukatar ni su kira ka zuwa ga addinin su amma shi kiristanci an yarda ana kiran kowa zuwa gare shi muna gane wannan to sun zamanto ba su aurar da ƴaƴansu sai wa junansu shi yasa duk kabila duk familin da ba ta aure sai wa junansu ba za su yi yawa ba na ɗai kenan na biyu kuma bayan su ‘yan kaɗan ne mutane ne suna son mi suna son su mallaki masu yawa duk inda suke yanzu kaga dibi inda an ka kai yahudawa a tsakiyar ƙasashen larabawa da farisawa amma yanzu isra'ila sun ta kai wannan yankin na gabas ta tsakiya sai ta mallake shi tare da cewa an kalta musu ‘yan ƙwarori ne ga kasashe masu miliyoyi miliyoyin mutane da sun lumuka su ninkin balinkin amma su suka sai sun mallaki su ya za a yi ƙasa guda wanda ba ta wuce mutum miliyon nawa ba tana son ta mallaki yanki wanda ya kai mutum biliyan ɗaya ko da biliyan ɗaya to duk duk al'ummar da take yar kaɗan kuma take son sai ta jagoranci mutane tilas ko an ƙi ko an su to dole ta haɗu da bala'i shi yasa fir'auna ko da babu wuzancen bokaye bani isra'ila yan kaɗan ne kuma mutane ne masu sai sun mallaki masu yawa to kaga wannan zai ja musu bala'i muna gane wannan da kyau shi yasa kuke ganin hitler da ya gano su ga su yan kaɗan to su ko akwai hanyoyin da suke bi na mallakan mutane akwai abubuwa guda uku idan mutum na son shi mallaki al'umma dole sai ya rike su an gane ko na farko as-sayfara 'ala al-uqul ka rike hankalin mutane shi kuma baka rike hankalin mutane sai ka bata addinin su ka lalata tunanin su ko ka sa su addini wanda ba na gari ba to su yahuda ko ka shiga addinin su aikin banza ne sai su sa ka shiga aqidar da ba ita ba shi yasa dan ka shiga kiristanci bai yahudi yana son ka amma bai son ka shiga musulunci tunda aqidar ka za ta gurbace ka shiga kiristanci ko wani addini wanda ba shi ba shi yasa in sun ka zo su damu da addinin da kuka bai inda ba musulunci bane amma za su bi hanyoyin da za su bi yadda za a yi ku tabbata akan addinin banza astaitara alal uqul kenan na biyu su yi kokari su mallaki hankulan ku ta fuskar su ya sa muku dabi'o'i wanda ba na gari ba dama ya ana so a mallake ku yadda za a ruguza ku sai an bi abubuwa guda uku abu na farko tafkikul usra a bata zamantakewa tsakanin mata da miji ce sai aka muku wayewa na mace ta mari mijinta wayewa na mace ta dauki mijinta banza da wuhi wayewa ne mace ta yi abinda ta gada ma kan miji ya zama tana da iko akan ta muna gane wannan na biyu bayan tafkikul usra sai a yi sai a yi wato al-istighfaf bil muallim a rena mai karantarwa ya zama to cikin aqidar mutane na mai karantarwa ba komai bane kidan kaga babu zance a samu ilimin addini ko na duniya na uku al-istighfaf at-taqlid min sha'anil qa'id duk jagora ɗauke shi banza komi adalci shi komi da yake kamata gaskiya to duk al'ummar da ta zamanto ta samu wannan rugujewa za ta yi tunaninta zai ruguji domin zai za a tashi babu shugaba na gida tunda gida ya zamanto kowa mai tarkin kanshi uba na bada umarni uwa na bada umarni babu wanda ke ba wani umarni yara sai tashi babu tarbiyya na biyu makarantu su sun gurɓace tunda malami ba komi bane kenan ya za a iya neman ilimi babu neman ilimi na uku shugaba ba komi bane al'umma ta lalace tun da babu jagora na unguwa ko na gari ko na yanki ko na jiha ko na ƙasa sai ta zamanto al'umma ce da ba ta da jagora to wannan yana taimaka musu daga cikin abin da ta sawa su samu nasara akan mutane shine tallata alfasha a yadda da mace tana da dama ta hita irin yadda take so ta shiga lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama iyayenta ba su da magana akan ta al'umma hukumar ta ba ta da magana akan ta kenan kaga shikenan sai al'umma ta gurbace shi yasa suke tallata yanzu a fina-finai na batsa a duniya suke tallata alfasha da luwaɗi saboda duk lokacin da cikin protocolatul yahud littafi ne da sun ka rubuta protocol da sionism wanda dama saboda yan shirri ne su rubuta sunayensu ba muna gane ku su rubuta sunayensu ba da littafin ya bayyana a kasar rasha a kaftar jama'a sai suka ce ai su ba su da alaka da wannan littafin yadda za su su mallaki duniya daga ciki kadiba cin at-tamthil littafi da hukuncin yin fina-finai da wanga rubuta Shek Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin yace Yahudawa sun faɗa cewa za su tallata al'aura a duniya sai ya kai matasan duniya ba su ganin kimar komi in ba al'auran mace ba babu wani nasi wanda za su kimantawa ko wani addini a'a su dai kawai su biya shawo su mun gane wannan to wannan haka ne da iya bata tunanin mutane kuma za a mallake tarihinsu da labaransu wannan kuma sun bi wannan in ka diba yanzu manya-manyan kafafen yada labarai na duniya nasu ne tsarin karantarwar nasu ne kidan sun mallaki hankulan mutane tsari na biyu abu na biyu sai a mallaki tattalin arziki a saitara alal amwal shine yanzu sun ka kawo tsarin riba yau duk duniya dama tsarin riba nasu ne wa akhdhimu riba wa qadnuhu anhu to sun sa duk ko baka mu'amala da riba a kasarka in dai kace zaka je kasashen mutane na duniya zaka yi banki duk inda ka ko america ne ko china duk manyan kasashe suna mu'amala da riba ya guda suka kai wannan tsari shi yasa da suka je turai farkon zuwan su turai portugal suka sauka da suka aza riba sai suka fara kwace arzikin al'umma tun da riba mutum ne zai bude banki shi ke ajiye kuɗi shi ke bada ramci nan da sai kwace duki al'umma aka gane aka kore su suka yi ingila ingila aka gane wannan tsarin aka kore su sai suka yi germany jamus kenan alman daga can aka gane hitler ya yi kace-kace da su alkawari na Allah wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su al'adab muna gane wannan kenan sai an rike dukiya to abu na uku kuma shine as-saytara 'ala al-amn a mallake tsaro shi yasa in kuka duba yahudawa da suka je kasar america dama sun duk inda suke a duniya sai sun kalli kasar da tafi karfi sai su je a can su zauna saboda su yi tasiri a wannan kasar sai su mallake duniya muna ganewa kuma ba sa ba da ‘ya'yansu aure ba Yahuda sai sacrifice, sacrifice, kamar sacrifice. Shi ne cewa in kaga an ba da ba Yahuda aure, to akwai wata babban manufa ta Yahuda wadda ake son a cimma, shi yasa za a ba da ta ga wanda ba ba Yahudi ba. Kun ga yanzu ɗan Donald Trump yana aure da ba Yahuda. Idan suka je za su dibi su waye suka fi kowa kuɗi, su waye suka fi kowa ƙarfin faɗa a ji, su waye suka fi kowa ƙarfin mulki, to sai a yi ta ƙoƙarin ‘ya'yansu dama suna da ‘ya'ya masu kyau to sai a ba da su aure gare su sai zaman to kira al'ummar ba za a barin ta motsa ba saboda an ba masu mulki aure ko an ba ‘ya'yansu an ba masu kuɗi an ba ma'ilimtansu ko da addini ko ba ilimtansu na mi na boko ko na ilimin duniya an rike al'umma to da haka suke yanzu america kaga yanzu hannunsu take kuma mutane ne masu ilimi na kirkira sharri tunda dole in kuna yan kaɗan kuna son ku mallaki masu yawa sai kun iya makamai shi yasa wanda ya kirkiro yadda ake makamin nukiliya a duniya ba yahudi na einstein ba yahudi ne na kasar yake zaune a kasar jamus da ya je hitler ya fara kashin yahudawa hitler kenan ya gudu ya yi america ya ba su wannan formil ta makamin nukiliya to kaga duk mutumin da ya rike dukiya a hannunsa ya rike yadda tunanin mutane da karatunsu da addininsu yake an gane ko ya ɓata zamantakewa tsakanin mata da miji da al'umma da malami da ɗalibinsa da kuma shugaba da talakansa ya rike tsaro a hannun shi ya rike tattalin arziki a hannun shi ya rike labarai a hannun shi ko 'yan kaɗan ne sai sun shirka bala'in da suke so a cikin al'ummar to waɗanda abubuwan su ke sawan mai mulki kuma duk abin da ke da hatsari ga mulkin shi ko da yaushe yana hankalta da shi an gane wannan da kyau to wannan kaɗan ne cikin sharrin yahudawa ko karanta tarihinsu wannan littafi yanzu shi na nan saman intanet protocolatul yahud ko khatar yahud ala alam in ka shiga cikin google ka duba za ka gan shi to don haka wagga ɗabi'a ɗai kenan idan mutane suna 'yan kaɗan dole in suna son su yi jagoranci to sai sun samu abin da ake kira annubuwa kaifin basira shi yasa ko da yaushe cikin tsoro suke saboda yawan su bai ba su kaban ba su da yawan da za su jagoranta mutane amma wayon su da dubarar su da munafincin su da wura rike wuraren da adda tasiri a cikin al'umma shi ke sawa kubuce masharrin su akwai wuya mun gane wannan da kyau to ni na dan faɗa muku kaɗan in an tashi tafsilin siyasat al'alamiyya tun da yanzu muna da mu da ɗauka su kuma muna ƙara fayyace su duk da waɗansu bayanai za su iya fitowa Allahumma amin wa yastahi nisa'ahum sai Allah ce innahu kana minal mufsidin fir'auna yana daga cikin mabannata wannan siyasatul ifsad kenan banna kuma nan lafazi na am ko wani irin nau'i na banna الفساد الحسي والفساد المعنوي irin bannan da fir'auna a bayan kasa tana da yawa su shirka su kaza su kaza duka in ka dauko ayoyin qur'ani sai ka tai zuwa zuwa fassara ba sani ko ana fahimta ta ba yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard muna son mun yi niyya na al-irada al-kauniyya kenan akwai al'irada a shar'iyya ita irada shar'iyya ana iya saba mata amma al'irada kauniyya ba iya saba mata an gari ku mu yi hattara da wannan Allah ce to wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard muna son mun yi niyyar mu yi baiwa akan waɗanda an karaurata su a bayan ƙasa su ne bani Isra'ila wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa naj'aluhum a'imma Allah ce muna son mu sanya su su zamanto a imma an gane ko yawwa muna son mu maida su a immatan jagorori sauran ƙurra suna karanta bit taslim ko kuma qalbul ya hamza ta kuma ya ayimma an gane ko mu sanya su zamanto jagorori an gane ko jagorori jam'i ne na imam ko nan jagorori ba ba da sallah kaɗai ba na ana nufin su samu 'yancin kansu zamanto mutane ne masu mulki kuma Allah ce waje Allah ba immatan ya haduna bi amrina lamma sabaru tunda ayu zancan abin nan ne annaban da sun kai to cikin tsatson yahudawa tunda annabi Ibrahim shine baba annabi Ishaq Ishaq kuma shine baban Yaqub Yaqub kuma shine aibi yahudawa an gane ko wa habna lahu Ishaq wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin sai ce mi ja'alna ma immatan ya haduna bi amrina to tunda Allah ya ce wa naj'alahum a'imma shin ya tabbatar da abin da yake tun da ya Allah ce zai yi zai yi to tabbas kuma ce waje Allahu a'immatan ya haduna bi amri amma ce lamma sabar da an rasa hankulin nan da imani to kuma jagorancin zai kawo Allah ce wa naj'aluhumul warisin mu sanya su sune masu gado in an ce nan gado ba an dole ana nufin sai sun gadi kasar bani Isra'ila ba su zaman to masu gadon mulki an gane ko kuma tabbas tunda Allah ya faɗa haka ne Allah ce wa awrasna alqauman alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi maghariba allati barakna fiha na ana nufin kasar sham ita ce allati barakna fiha ban sani ko mun fahimta ba an gane ko to sai Allah subhanahu wata'ala ce wa numakkina lahum fil ard muna son mu tabbatar da su a bayan kasa an gane ko wa nuriya fir'auna Allah ce muna son mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunarsu minhum daga waɗannan mutanen kiran su bani isra'ila ma kanu yahdharun abinda sun ka kasance suna jin tsoro imamu hamza da al'imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta wa yara fir'aunu fir'aunu ya gani kenan fir'aunu ya zan fa'ila wannan kira'a wa hamanu da hamanu shi ma ya gani wa junuduhuma da rundunar su ita ma ta gani minhum daga bani isra'il ma kanu yahzarun abin sun kasance suna tsoro muna jin wannan da kyau sauran ƙurra kuma sun karanta wa nuriya daga arahu ne kenan ya nuna mishi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun abinda sun kasance suna jin tsoro idan muka duba a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo a karkashin wannan aya sun ka ce qira'at hamza da isa'i da khalaq wa yara qira'a kuma ta sauran wa nuriya sun ka ce qira'a ta wa nuriya fir'auna an yi mata taujihi bis siyaqi da siyaqin fa innaha ikhbarun min Allah ta'ala an nafsihi labari ne daga wajen Allah Allah yake bada labari daga kansa wa qad jaa qablaha wa numakkina lahum fil ard za mu tabbatar da su a bayan ƙasa wa nuriya fir'auna kaga an yi isra da filin zuwa ga Allah amma wa yara fir'aun wa haman wa junuduhuma za su gani to sun gani ko musu gani ba tabbas sun gani tunda fir'auna ya ga hallaka shi garin da garin haye su ba kuma Allah faɗi an nutsar da su tabbas sun ga wannan abin tunda Allah na ya faɗa a nan kafin mu je ayoyi na gaba saboda yanzu taujihul qira'at sai aya ta gaba aya ta takwas akwai abinda ake kira daga cikin al-asalibul balaziyya al-udulul qur'ani kullum ina gaya muku shi al'udulu fi ilmin balaga wasu malami suna kiransu wasu malamin balaga suna kiransu al'iraq nan da Allah ce wa nuriya fir'auna wa hamana wa juludahuma minhum sai ce ma kanu yahzarun asalin magana wa nuriya fir'auna wa hamana wa juludahuma zawala mulkihim mu gwada mu fir'auna da hamana da rundunar su gushewan mulkin su tunda gushewan mulki amma sai Allah bai ce gushewan mulkin ba sai ce ma kanu ya hazaru kaga an kauce ma zawalal mulk an kuma zuwa gami ma kanu ya hazaru na saboda in an ka ce ma kanu akwai al'ijimal abu na wanda ya tsodin kule sannan kuma akwai al'umu duk abinda zai biyo baya zai shiga ciki sai abinda nasu ya fitar da shi sannan kuma akwai ni akwai al'udul kaucewa an kauce ba a ce zawalal mulk sai an ka ce ma kanu ya halaru dan gushewan mulkin fir'auna abu ne wanda ya kasance yana jin tsoron shi kuma da yace ma kanu hazaru bai ce ka hazaru ba sai ce ma kanu ya halaru abinda suke sauna yau da gobe jibi da gata saboda idan mutum na rike da mulki galibi kullun tsoron kucin mulkin shi yake sai sake ɗaukar matakai alhisiyya wal ma'anawiyya fi kullum jawabi ya tabbatar da mulkin shi to sai Allah ce ma kanu yahdarun saboda ta nuna maka can cikin zuciya abinda a cikin zuciya Allah ya san shi Allahul ghuyub ce sa bace ma zawalal mulki dan zawalal mulki zahir ne kake ganin shi a'a ma kanu yahdarun abin nan da sun kasance suna tsoro dan a baka labarin abinda a cikin zuciya mun gane wannan to Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa muka ce ki shayar da shi fa idza khifti alayhi idan kika ji tsoro akan shi fa alqihi fil yammi ki jefa shi a cikin teku wala takhafi kakki ji tsoro wala tahzani kakki ni kakki bakin ciki inna radduhu ilayki mu za mu dawo miki da shi wa ja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya shi daga cikin manzanni an gane ko yawwa wannan aya in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imamu suyuti ya tattaro wadansu ayoyi wadanda balaga take cikin su nau'uka al'asalibul balagiyya to wannan aya tana daga cikin su sai ka iske aya ce da ba ta da yawa amma tana dauki da asalib na balagha daban-daban kaga kamar wannan aya kamar kuma ayar da ke cikin suratul naml hatta idza ataw ala wadin naml da kuma ayar wa qila ya ardu bil ima'iki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al ma'u wa qudi al amru wastawat al judi da sauran su kadiba sha al itqan fi ulumil qur'an nan wagga aya tana dauki da al asalibul balagiyya tare da cewa aya ce da ba ta da yawa amma tana dauke da sun kace khabarani labari biyu tana ɗauke da nahayani hani biyu amrani umarni biyu sannan bishara tani bushara biyu kaga wa auhaina labari ne Allah yake bayarwa an gani ko mun yi wahayi kaga an baka labari ila ummi Musa an ardihi nan fi'ili amri ne mun gane ko to fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi kaji umarni da biya hito wala takhafi hani na farko ya na farko ya hito wala tahzani ha hani na biya fito ko an gane ko inna radduhu ilayki bushara ce waja'iluhu min al-mursalin bushara ce to fa idza khifti alayhi shi kuma labari mun ji wannan da kyau a gurguje da Allah ce inna radduhu ilayki Allah ramma mi inna radduhu ilayki eh to waja'iluhu min al-mursalin alƙawli na Allah ya ɗauka aiko to ina a alƙur'anance ina da Allah ya cika wannan alƙawli amma a alƙur'anance oh oh ala ayyati hal kan mu saboda lokaci yana tafiya inna radduhu ilayki zamu dawo miki da shi faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzan waja'iluhu min al-mursalina za mu sanya shi daga cikin manzanni ayoyi daban-daban sun hulu da annabi Musa annabin Allah ne wa kallama Allah Musa taklima ko ba haka nan bane kuma yace fa arsila ila harun bayan shi an tura shi ko ba haka nan bane wa zkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya kaji a alqur'anance alrama eh to fantaqatahu alu fir'auna sai mutanen annabi fir'auna sun katsinci annabi Musa liyakuna lahum nan waɗansu malamai suka ce liyakuna lahum allamu lamul aqiba dan karshe annabi Musa ya kasance gare su kina aqiba mu kuma al'amari waɗansu malamai suka ce liyakuna lahum dan ya kasance musu lamu ta'lil ce sai malamai suka ce a'a in an kalli wajen Allah liyakuna lahum na dan Allah ya haka don annabi Musa ya kasance musu in an kalli su su fir'auna ba san yadda abin da ya kasance ba sai ta koma lamul aqiba don fir'auna bai dauki annabi Musa bane idan bakin ciki gare shi liyakuna lahum dan ya zamanto gare su su mutanen fir'auna lahum bai ce wala hunna bali taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas aduwan ya zamanto maki wa hazanan ko kuma ya zamanto bakin ciki gare su an gane ko yawwa to idan muka duba li'annahu abin nan mai kira suna aduwan wa hazanan imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa huznan to dama ana cewa hazan ana cewa huzn ana cewa da'af ana cewa da'af da larabci shi zaman to bakin ciki gare su Allah ce inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunarsu kanu khati'ina sun kasance masu ganganci bai ce muhti'ina ba intabe in an ce alkhati mai yin ganganci shi yasa ce mi la ya'kuluhu illa alkhati'una mukhti shine mai kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mun gane ko to masu ganganci na mutane da wanda sun ka gaskiya sai su ce a su sun ƙarya Allah ma ba su bi eh to mai cewa bai bin gaskiya ba ya ce ya ƙarya Allah ba to sai malamai sun ka ce to waɗannan ƙira'o'in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 218 suke cewa qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf huznan an gane ko sauran kuma sun karanta hazanan to kowace kira'a daga cikin su ana iya taujihinta da alqur'ani inda Allah ce wa bayaddat aynahu min alhuzn fa huwa kadhim kaga kira'a hamza da kisa'i kenan ita ko can kira'a ta hazanan ta jamhur wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur to kuma wannan lugha ce ta larabci kamar da ake cewa al-bukhl ko a ce al-bakhal ko a ce ad-da'f ko a ce ad-da'f duka suna daukar ma'ana guda wallahu ta'ala a'lam na'am to yanzu ayar da akwai tawjihul qira'at a cikinta ita ce aya ta goma sha tara an gane ko amma ba za mu fahimce ta ba dole sai mun dan yi bayani cewa annabi musa allah na ba da labari bayan fir'auna ya ɗauke shi yare ne shi ya girma wata rana shi na yawo cikin gari kamar yadda Allah ce ala hini ghaflatin min ahliha lokacin da mutane sun gafala an ce kamar lokacin hantsi ne mutane suna can suna kwana to annabi Musa sai haɗu da mutum biyu suna rigima guda baqibti ne kibtawa kabila ta fir'auna guda kuma bani isra'ila ne to bani isra'ila kuma wannan lokaci ba su da karfi suna matsayin bayi to alamin da ya rigima ta kaure tsakankanin su malamai sun ka ce shi ba kibte ba yahudi ya ce yayo itace ne sai ba kibte ya haɗu da shi ya ce ya kwaci ko ba haka ba ya ce ya kwaci kuma sai ce sai ka gidan fir'auna inda ake abinci shi ko mutum ya ce a'a tunda ka kwaci ka bar ni in koma iyo din su sai ga annabi Musa sai ce ya Musa taimaka ni ya zalunce ni ya kwace kayana kuma ya ce sai na kai gidan fir'auna ni kuma na ce a tunda ya kwace na bar mai amma dai yanzu ya bar ni in tafi in yi wasu sai annabi Musa ce to yanzu tunda ka kwace bar shi ya koma ya tafi wasu sai ce ma annabi Musa kai kai ma ina dora masu sai annabi Musa ce ni da ka dora waɗannan kaya rigima ta kabare fa wa kazahu Musa fa qada alaihi sai annabi Musa buke shi sai sai mutu to wanda tafasir na kissa alarama ba hadisi bane Isra'iliya ta ne shi dai ya iske da ba yahudi da ba kibte ana jayayya mi a asalin jayayyar su ba a sani ba kuma ba kibte zai yi amfani da mulki tun da kasar su ta shi na ganin kasar su ce kuma su da mulki musa kun fahimci wannan ko to da annabi musa ya buge shi ya mutu Allah ce to fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab sai annabi musa ya waye gari khaifan yana cikin tsoro yatarqab yana sauraren abin da zai zo an gane ko yana jira abin da zai zo yana fa'idan da zista wasarahu bil amsi sai ga wanda annabi musa ya taimake shi a jiya in an ce bil amsi ita kalma ta amsu in an ka samu ta alif wallam to ma'anarta ta koma na kira jiya ba dole ba sai jiya ta jiya an gane ko ko da kwana dubu ne da sun ka wuce ana iya musu amsu amma an ka ce ams an ka ce alif wallam to jiya yau ba wani jawaba to alamisa ake nufi shi yasa malaman nahau sun kai lugus kamar da Sheikh Abdul Latif Ahmad Shawari ya faɗa a cikin tadbibatul lughawiyya juz'i na uku yace suna ne idza nukira urrifa wa idza urrifa nukira in an kai mai ta'arifi ya koma na kira ma'ana shi ta koma ta na kira in kuma an kai tankirin shi ya koma ma'ana shi ma'arifa almuhimmu sai ga wanda Annabi Musa ya taimake shi bil amsi ba dole bane sai jiya tana yiwa jiya ce ko kuma tana yiwa kwanaki sun dan yawa yastasrikhu yana daga ma Musa murya yana masa kowa yana ce masa taimakanni Musa qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin annabi Musa ce kafa halakakke na mai bayyana da halaka to yanzu annabi Musa ya taho Allah ce falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumma Imam Abu Ja'far ya karanta falamma an arada an yabtusha to nan duk babu wati abin nan dama kalmar fi'ili na batasha shi Abu Ja'far duk inda yazo da zamma yake karanta shi sauran kuma suna karanta bil kasar ko lokacin da annabi Musa ya so ya damki an gane ko falamma an arada an yabtisha bil ladhi wa aduwwul lahum lokacin da ba a ce falamma arada ba saboda an tara inda an zo dab walamma ja'at rusuluna lutan si abihim ko walamma an ja'at rusuluna lutan kaga can cikin hud ja'at cikin an kabut an ja'at saboda an ga maka dab waccan kuma ta ba da labarin lokacin da sun ka zo mishi waka kuma sai da tunga an ta sun yi dab da shi ne tun da lokacin da bai gansu ba hankali bai zai tashi ba almuhimmu falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahum lokacin da annabi Musa ya so ya damki makiyin su qala ya Musa yace ya kai Musa ko ya Musa ko ga masu karantawa da imala a turidu an taqtulani yanzu kana son ka kashe ni kaga nan shi ya sa tsammanin ma annabi Musa gare shi na rashi shi ko annabi Musa makin na so ya kama tun da zalunci su bari su fir'auna yayi yawa yace ya Musa kana so ka kashe ni kamar kallon nafsan bil amsi kamar da ka kashe rai a kwanakin baya ko ko ajiya in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi annabi Musa ba ko bi ka son kalamun to ba sai mai girman kai a bayan kasa wa ma turidu an takuna minal muslihin ba ka son ka zama to cikin cikin mutane na gari masu gyara kenan masu kawo gyara kaga asiri ya tobi shi an taimaka mai shi sa wani lokaci wanda ka taimaka mai baka annabi shi za a haɗa kai halaka to sai Allah subhanahu wataala ce waja a rajulun min aqsal madinati yas'a ko ba ka dan bane Allah dan mai harda alqur'ani cikin yasin waja a min aqsal madinati rajulun nan ko waja a rajulun kenan ka gane cikin kasas fa'il yake fara zuwa can kuma sai an kamin aqsal madinati na afa ufai waja'a rajulun Allah ce wani mutum ya zo min aqsal madinati daga ƙuryacin gari aqsa asalin wannan alif wawun ne yas'a yana gogawa qala yace ya Musa ya kai annabi Musa innal mala'a lalle al mala'a manyan manyan gari kenan ya atamiruna bika suna can suna taro kanka li yaqtuluka dan saboda a kare da kai a kashe ka fakhruj yace ka fita inni laka minan nasihina ni ina daga cikin masu maka nasiha wasu sun ka ce wai wannan mutumin shi na lokacin da mamman annabi Musa ta haife shi ya so ya tona asiri sai da kira jami'an fir'auna sai Allah juye bakin shi sai koma kurma ya ce wuhu sun ka sha muna zaka mawulakanci ka ce mu zo ba wulawari sai bayan ya tafi kuma sai magana shi ta dawo sun ka kiɗa mai kashi sai bayan sun tafi sai kuma harshen shi ya dawo ya ce su dawo sun ka zo ya ce wuhu mun zaka mawulakanci sun ka tabka mai kashi sai da ya kaso uku sai ya bari sun ka ce to shi na ya zo ba annabi Musa labari kaga wannan duk abubuwa da ɗan da abin nan wasu kuma sun ka ce a'a ai shine yayin imani da annabi Musa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu sun ka ce shine wannan mutumin ba wani dalili akan wannan rajulun da Allah ya ce eh kuma can mu'minin yayi imani ko ka san shi ko baka san shi ba Allah ya san shi yas'a yace fa kharaja minha Allah ce sai annabi Musa ya fita khaifan yana cikin tsoro ya tarqabu yana sauraron abin da zai faɗo mai sai kai hattara kai har da Qur'ani akwai fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab fa idha alladhi istansarahu nan ko fa asbaha wato fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin yace Allah ka tsirta da mutane azzalumai su fir'auna alrama ya ce Allah ya ciratar da shi to Allah ya ciratar da shi kuma ciratar da shi to ina aya a alƙur'aninci a alƙur'aninci hau amma nan ba da bayani eh a'a wa an jina musa mawucan zancen ciratar da annabi musa eh to to tawajjatil qamariya kiran tana nuna ya fita ko ya tsira wancan dudancin tseratar da su daga fir'auna ai wannan sai da ya dawo nan yanzu shin yace Allah ka tseratar da ni addu'ar da ya an karba ko ba karba nan yana zancan kanshi na alaran ba falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf sai ce ni najawta min alqawmi adh-dhalimin gashi alqur'anin ce alqur'anin ce to Allah ce to walamma tawajjaha tilqa madyana lokacin da Musa ya kuskanci Madyana shi yasa wadansu sun kace qala asa rabbi an yahdini sawa sabil yace ina sawa tsammani kina ina roƙon ubangiji ya shirya da ni hanya ba daidai cewa don bai san ba inda zashi ba walan ma warada ma a madiyana lokacin da ya tisgo ma ruwan madiyana inji malaman zori ma ya zo daidai ruwan madiyana wajen alaihi ummatan minan nas ya iske wata al'umma daga cikin mutane yasquna asalin yasquna yasqiyuna na saqa yasqi an ka shafe wato lamul kalma ita ce ya'un kenan ko alif bayan an juya ta ta kuma ya'un din ta kuma alif yasquna suna shayar da dabbobin su an shafi maf'ulun bihi kenan yasquna almawashi wa wajada annabi Musa ya iske min dunihim koma bayan waɗannan mutanen imra'ataini ɗan mata biyu tazudan da zalun ne tazudan da gaza da yazudu ya kare Zuhair ibn Abi Sulma yace wa man lam yazdud an hawdihi bi silahihi yuhaddam wa man la yuzlamu an yuzlamu tazudan suna kare dabbobin su kiran ba su shiga cikin sauran mutane qala ma khatbukuma an gane ko kenan tazudani an mawashi abin da mawashiha ko mawashiyahuma ma khatbukuma menene sha'anin ku mi Allah barin ku qala ta sun kace la nasti ai mu ba ma shayar da dabbobin mu hatta yusdira ar-ri'a har sai ar-ri'a'u masu kiyo yusdira sai sun koma kenan an gane ko kenan su waɗancan idan sun kai sai sun ƙare sannan mu muke iya yi dan abin da sun ka bari na kuhai shi na muke wato yi an gane ko yawwa to yusdira ri'a wannan ita ce wato qira'ata abin nan ta ta ta ta, ta jamhur qira'ata abu amr ibn al'ala al-basri da ibn amir al-dimashqi da abu ja'far al-madani sun karanta yasdura ri'a'u in an ce yasdura fi'li mudari'i daga sadara yasduru in an ce yusdira daga asdara yusdiru an gane ko yawwa to sai malamai sun kace to waɗansu sun tafi cewa ma'anarsu duka guda ce an gane ko sai dai shi sadara lazimi na an gane ko kina an ce hatta yasdurar ri'a'u fi'ilin ba bai ta'addi sai masu kiyo sun dawo an gane ko in an ce hatta yusdirar ri'a'u kenan sai masu kiyo sun dawo da maido dabbobinsu ina fata an fahimce ni yawwa to shi ne hatta yusdirar ri'a kenan ba mu iyawa mu yi sai su waɗancan sun shayar da dabbobinsu sun zama to kenan su ne gaba in sun ƙare an gane ko in sun ƙare tun da asdara daga kamar fitar da abu ne kenan nasu dabbobi sun je sun sha sun fito an gane ko ko kuma su kiyon sun fito to in sun fito ko tare da dabbobin su za su fito kenan yasdura sai sun fito ar-ri'au masu kiyo sun fito yusdira ar-ri'au sai sun fito da dabbobin su domin wara da shine sha to an ce wara da ya sha shi yasa ma yanzu larabci ake amfani da al-irad wa tasdir kaga awrada an gane ko ya shigo da abu at-tasdir daga saddara na kamar ya fitar shi ne suke ce ma import export kaga m daga in ne saboda p ba ta iya ɗauka n da faransanci ba a cewa impossible a sa n sai a ce impossible a sa m asalin shi n ne saboda ba da contract to sun ka ce import kaga ni kamar wanda ya shigo da abu can ciki export x kuma yana nufin waje shi ko por asalin shi yana nufin mi yana nufin jirgin ruwa saboda da da jirgin ruwa ne ake ɗauko kaya ko a hitar da su mun gane wannan da kyau to a tasdir wal irad mun yi muhadara a ban fere akan a tasdir wal irad na abubuwa hissiya wal ma'anawiya al muhimmu sun kace kuma wa abuna babanmu shaykhun kabir tsoho ne wanda yake ya girma bai iya ba ba sai ko mun fahimta ba baban su ya tsufa kaga shi yasa a gida ake son ya zama to akwai namiji in babu babba namiji mata ne to matsala ake samu eh sai dai in ka kasance mutum nagari kai ta addu'a Allah shi kare ka kuma ko akwai namijin ba wai shi ke yi ba sai ka hada da addu'a tunda Allah ne ke karewa amma dai akwai al-asbabu zahira kuna gane ko ba su iyawa to malaman da suke tawjihul qira'at sun kace qira'a ta hatta yusdira ria da yasdura ria qira'a ta yasdura an gane ko sun kace an yi mata tawjihi da aya al-qur'ani wadda ta zo cikin idza zulzilatil ard an gane ko yawa yawma idin yasduru an-nasu ashtatan li yuru a'malahum mutane za su fito wasan ko mun ba yawa to fasaka lahuma sai annabi Musa ya shaye musu da ruwa kaga an samu mutun Allah kadiba yadda annabi Musa dan Allah ya kawo shi ya taimaka ma waɗannan ya kare mutuncin su saboda baban su mutun ne na gari Allah subhanahu wataala ya tado annabi Musa tun daga fale presidential na Fir'auna shina can shina jin dadi Allah ya kaddara mai kashe mutum ba ta zamanuwa ya tsoro su wurin shi aiki kuma annabi Musa shi daga cikin ulul azmi minar rusuli ya shekara takwas zuwa goma sannan ya samu kudin sadaki sannan kai ka ce wai kudin sadaki sun baka wahala kai shekara nawa kana da kai annabi Allah kake ƙaryan banza da yi fa sakalahu ma thumma tawalla ila dhilli sannan ya koma zuwa ga inuwa fa qala yace rabbi ya Allah inni lima anzalta ilayya Allah duk abin da ka saukar zuwa gare ni min khairin alkhairi faqirin talaka niki babu komi yana nan yana nan kaji annabin Allah bai da abincin da zai ci ulul azmi minar rusuli kai dan istaza da kai ko kana da awa dan kai dan yunwa ta buge ka cewa ka cin gari rogo sai sai naman kaji annabi Musa na jin yunwa bai da tuwo kuma yayi magana da Allah direct sai gashi kuma bai da abincin da zai ci kai yalla ko da ko da shedani aljini baka taba magana taw da haka a rage wani jiji da kai faja'atuhu ihdahu ma sai ɗaya daga cikin su ta zo mishi ba a ce sun maja'atuhu ba kina saboda abin ba a ɗauki muhula mai tsawo ba tamshi tana tafiya ala istihya'in ko wato akan uslubi na na kunya kaga ana an san mutum cikin wato ga idon mutum akwai kumya ga maganar shi akwai kumya ga jastikin shi akwai kumya wani da ka gare ka san maganar shi rashin kumya ce ta hiyar shi rashin kumya ce har da suturar da kaka sawa akwai ta rashin kumya akwai da ba ta rashin kumya ba kun gani ko to qalat sai ta ce waɗansu malamai sun ce a tamshi an gane ko tana tahiya sai a tsaya qalat tahiya in qalat cikin kumya ta yi mishi magana a wannan babu bukatar shi tamshi al istihya tana tafiya cikin kumya qalat tace tunda ya kumya ce ko magana da ta yi ta kumya ce qalat inna abi yad'uka tace babana yana kiranka li yajizi yaka don ya sakanka maka ajra ma sakaita lana lada abinda ka shayar muna falan ma ja'ahu lokacin da ya zo mishi kaga qur'ani ya shahi tun da yace da ta yi magana ai bai faɗi ba sun tahi ko ba su tahi ba ai an tahi sun kace da za su tahiya sai ta shiga gaba sai annabi Musa ya koma baya sun kace kawai sai iska yake buga jikinta sai annabi Musa ya fara ganin jikinta sai ce subhanallah subhanallah ko mu baya ta koma baya sai ce to yanzu abinda za a yi ki rinka nuna mini hanya ki dauki duci in na bace sai ki jefa mini duci wannan ga cikin isra'iliyati shi dai Allah ya ce dai an tahi falan ma ja'ahu lokacin da ya zo masa dama da kaga falan ma kissa ta zo to an shahe wasu abubuwa falan ma ja'ahu lokacin da ya zo ma babansu babansu wa qassa alaihi alqasas ya bashi labari abin da ya faru qala la takhaf yace kaka ji tsoro najauta min alqawmi adh-dhalimin ka ce daga mutane azzalumai kaga ashe mulkin fir'auna bai kai ina ba bai kai madiyana ba to annabi Musa qalat ihdahuma ɗaya daga cikin su tace ya abatis da ajirhu ya kai baba ka abin nan nashi ka nemi maka aiki ka ɗauke shi jinga daga al'ajiru na ista'ajara ya nemi zai ɗauke shi ya ba shi jinga kenan manan ba ɓalabai ke nufi ba an gane ko yawwa ya abatis ta ajirhu wannan ita ce wato ƙira'a ta jamhur imam ibn amir ad-dimashqi da abu ja'far sun karanta ya abatas ta ajirhu sun yi mata fatha ya kai baba ka nemi abin da nashi inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin mafi alkhairin wanda ka dauka jingaye maka aiki al-qawiyyu shine mai karfi al-aminu amintacci waɗanda suka cewa wai qur'ani bai yadda za a dauka mai aikin gwamnati ba daga idan kuka samu wannan gashi na al-qawiyyu mai karfi in kana son mutum yi maka aiki dole sai shi na da karfi al-ramba al-aminu kuma amintacci wanda bai cin amana to cikin kuma can cikin suratul yusuf yace qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali ni hafizun mai tsarewa ne ban dauka ban barin a dauka alimin kuma mai ilimi na wannan abin da zan yi ina da ilimin shi to duk aikin gwamnati ya kare cikin wannan in za a saka aiki zama to abin ka karanta shi ka iya shi ba muciyata za a samu ma ba aminin kuma amintacce na kaga yace hafizun sai ce mi inni hafizun alim kuma mai kiyayewa ne don kana da ilimin abu in an ka baka ma'aikata za ka cuci mutane ka jare makanka baka cancanta ba sannan kuma sifa ta amana ya kawo ta ya ce ni falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin da an samu aminun hafizun alimun su ake nema qawiyyun shi ke zai zo ka ce qur'ani bai wadda aka baka ma'aikata ba kai in baka san qur'ani ba ta yi zuwa yaudarka da hayaniyarka Qur'ani ya yi magana komi in ma malfudan musarrahan bi wa in ma talmihan mustambatan min khilalin nusus in baka karatu baka baka kalahi baka ce zuwa ƙarya ƙarya ƙarya an rama ga wani ya tare kai ce maka kun ce cin Qur'ani akwai komi ina da Allah ce ka karara daukar kritar in za a daukar ma'aikaci ka san wani kritar wai shi wai shi ya wayi kritar kai da baka san kritar da shiga aljanna ba za ka zo kwakar mutane hayaniya اللهم امين قال اني اريد ان انكي هكا yace ni ina son in auren maka kaga mace aurar da ita akai unki haka in aurar da kai ihdabna tayyahatayn ɗaya daga cikin ƴaƴana mata guda biyu ala an ta'jura ni samaniya hijaj akan kai mini jinga kai aiki na shekara wato takwas fa in atmamta ashran in ka cika goma fa min indika to wannan zabin kana kina shekara takwas sune an kai yace wa ma uridu an ashqa alayka kuma ban so in tsananta a kanka shi yasa zaka hadisi sai na manzo sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati laula an ashqa ala ummati duk mutum in shine da tsanani ba mai iya rayuwa tare da shi ko ɗiyanka gudun kaza su yi da matanka rayuwa ta mutu tana da tsanani na bari ya bibi kai zabi abu mai sauki matan manzo sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wa ummahatul mu'minin ajma'in wa ashabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin tace ma khuyyira rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina shay'aini illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman duk rayuwa in ka zan komi mai sauki ka kace ka iske Allah ya dauka ya dauke maka komi mulkin ka komi kudin ka komi jama'a ka in dai kai tsanni gari ka zura mutane suna waci ba kuma wallahi sai ka shiga wahala wani kullum abin da bai da adda sauki shi an bai so wai shi sai an bambanta shi da sauran mutane sutura sai mai tsada sai ka talauce ka koma yaron wani tuwo shi maka wuya kuma yanzu sai an taimaka maka mm dauke mai sauki wannan ba shi ke nuna baka yin abu na ni'ima ba wani lokacin kana iya yin abu yan Allah ya baka ka shiga gida mai kyau yana da kyau ka shiga mota mai kyau yana da kyau amma a yi taka tsantsan baka cewa duk motar da ta fito sabuwa ana buga ta da turai shi kenan kai shi kawo irinta wagga tana hitowa gobe to ai yana da wahala ai wata ba hiddo ta ba kullum take ta ka zuwa ka nuna wai kana da arziki to in ka talauce fa in ka talauce karshen sai ka iske tsohuwar ma sai ta yi ma waya shi yasa mata suke cikin wahala kullun yayi in ka armi mace mai son yayi ka halaka da wata sutura ta haito bayan ka sai wata ta jika 150 ko ta jika 200 sai wata ta ce irin ta kasu wanka ta yadda ta shi yasa turawa suke wahalar da kasashen larabawa musamman kasashe na golf turawa yanzu sun haukata su da nambobi nimero nimero da an yi salula f10 miliyan biyu sai su sai wuta ana nan ana nan sai turawa cikin wata ɗaya sai abin f10 wadda ko shi kai ta sai da ta miliyan biyu sai ta wata guda da sai da ta jikka ɗari biyar ko shi kyauta da ita ko shi shi ta cikin ɗaki ya sai sosai dan nan sai su bugu wata yanzu f10 tana miliyan uku sai a bugu fd7 sai a yi ta hauka taka da nimero a turai in kaga mutum ya sai salula babba ya san wani irin zai shashi zai yi da cikin ta to da bakin mutum da kasashen da kasashen laraba aljazira da sun kai wani shiri tun wajen domin in ban manta ba kombiyan ne domin sai ne ko kombiyan suka ce kasashen larabawa suna asarar biliyan uku na dola saboda sayan sababbin kaya a duk wata ko a duk sati ina wani yanzu ne amma idan ka ba hukwacin nimero nan ba nan ba da nan ba mi kai samu abu guda mai inganci ya ishe ka in ba naka ya lalace ba koko an yi wani mai inganci da kake nukata ba shi yayi yayi ko wallahi sai ka mutu za a wani sabon abu wanda baka sani ba a duniya ko ko dan mata gare ka kaka yawan sakin mata ko kai kai kai ta zira kana da kuɗi kana ta zira da yan mata to radda kan mutu nan matar nite inda aka haihuwa lokacin da haihuwa su sababbi ko kuma kana ta zina da mata ko ko kana ta aure mata masu kyau sai Allah ya tarotar da kai sai ga masu kyau wanda sun yi su kyau kuma yanzu baka iya zuwa tun da babu kuɗin Allah shi gwada ma iyakarka shi yasa da yawan waɗanda kuka je suna cewa yanzu an shiga cikin tsanani kaza kaza da kaji mutum na cewa an shiga cikin tsanani wanda ya saba samun kuɗin zina bai samu ba to wai wai shi tunanin shi wai ya za a yi hanyoyin da ke samun kuɗi tun da karowa ta yi wadda kika iya ba miliyan guda bai iya ba uba ne jikka yanzu kuɗi sun bar zuwa sai ta shiga bewit sai ta shiga mota mai tsada bon bon na essence to yanzu bai da kuɗin da zai bata ita ko ta ci ta yi bilbil babu kuɗi ya za a yi wajen da shi mallan wani addu'a harkokin da sai a hankali ni in yi maka addu'a ka samu kuɗin baka ruwa Allah shi ƙara talautar da kai ka yi kaɗan ni in yi ma addu'a a ni wani haka daga ba wani labilbi duk mai so in yi mai roƙon Allah zan yi maka roƙon Allah Allah shi baka kuɗi in za ka taimaki addini da waɗanda sun ka cancanta in mulki kake roƙon Allah Allah shi baka mulki ka taimaka ba addini da musulmi da musulunci amma zai in yi maka roƙon Allah ka samu kuɗin da zaka ba karuwarka wannan wadda kake jin daɗin rayuwa tare da ita matar ka baka bata kuɗin kai amma ita wacce kana bata jaka 50 in yi maka roƙon Allah ka samu waɗannan kuɗi sai ka mutu da taruci inda zai maka roƙo kuma na hasu Allah shana ba waɗannan kuɗin sai ta wanka tana hucewa gaban gari ka baka da kuɗi zuciyarka ta bada fas ka fushi ai kabari da kai kushe min kai ni zan yi maka roƙon Allah don ka don ka taimaka ma Allah fasiki a ni wallahi ban wannan roƙon Allah azran ba gara ma in mutu da in yi wannan roƙon Allah in san na koma ga Allah kama Allah ai wani wanda tambada mutane suna son su aikata fasikanci waɗanda sallah ba ta dame su ba sai in sun yi talauci kaga mutum da an yi sallah azhar an kare minti bakwai wallahi mallaman nan kun san ba su da aiki shi yasa suka mutane dogo sallah yanzu kuma da an rasa kuɗi sai a gare da tarza ya riga ladan masallaci kuma an kare sallah ce dukan mallan wa sha'anin nawa sai an samu na addu'a in sa maka addu'a ka samu kuɗi ka kuma zuwa tambada ku to banyan wannan aiki a to wallahi ku tsaya ba gaskiya kuna tsaya ba gaskiya ku bar duk wani laɓe-laɓe kan mutum shi ba ku tsoro in dai Allah za ka yi ma aikin yi wallahi ina son ka ko baka ban ko dala ba ina fata Allah shi baka taimaki musulmi don in ka taimaki musulmi ko baka taimake ni bani ka taimaki musulunci da musulmi ka taimaki addini amma mutum yazo ya fasiki ya rasa kuɗi kace baka kai mai roƙo Allah ya samu kuɗi shi sai shi ba karo shi bar uba ne ni zai maka ga addu'a wallahi in baka yi anniya ba ni ƙara ma cewa ni Allah ya ƙara talautar da kai ƙara gigi cewa yace qala zalika baini wa bainako fa in atamta ashran fa min indika wa ma uridu an ashqa alayka satajiduni insha Allah min as-salihin yace da sannu zaka same ni in Allah ya so daga cikin mutane na gari ko to qala qala zalika baini wa bainaka yace to wannan tsakani na da ni da kai ayyamal ajalaini qadaitu dukkan kwanake wato ajali guda biyu ko wanne daga cikin su ne zartas qadaitu kenan ni fala udwana alayya babu ta'addanci a kaina an gane ko asalin shi qadaitu ayyamal ajalaini ne kina ayyama shine min shine matsayin maf'ulun bihi amma saboda sharti na sai ya gabata wallahu kadiba cikin tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Sharif mujalladi na uku bai da kawo wannan akwai bayani kan wannan insha Allah wallahu ala ma naqulu wakil Allah shine mai shaida wakili akan abinda wato mun ka fada to saboda lokaci yi halinsa za mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya so ya yarda abinda muka faɗa zaman turi Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh